الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله شيء قبل تفسير القرآن بيجرما أولا لا تقوم بشأن قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة زوى مدينة yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan misha yau muna ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida bayan allah suna shi gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu kamar yadda muke ba da sanarwa jiya abubakar sadiq daga thailand daga birnin bangkok na ƙasar thailand ya kamar da gudunmuwa wa mala'iru ta kudi mera miliyan biyu wanda yake ƙasar tela tun daga can ya aiko marayu da gudunmuwa marama ya aiko bayan mun tashi karatu shugaban kwamiti yake tunatar da ni yake cewa marama ya turo mana da miliyan biyu sai dai ce miliyan ɗaya nashi miliyan ɗaya mahaifiyarsa miliyan ɗaya kuma iyalinsa abin nan kai miliyan ɗaya nashi dubu ɗari biyar mahaifiyarsa dubu ɗari biyar kuma iyali shi ko mahaifin shi iyalinsa na sannan dubu ɗari biyar zai zaɓa wa ‘yan agaji wannan yana nuna muku yadda bayan Allah suke da kishin addini Allah ka kara mana irin wayannan addu'o'in da suke a duniya idan ka shiga kasashen turai da Europe za ka bayan Allah da sana'a ko karatu ko aiki ya kai su can amma ba su manta da addinin su ba irin waɗanda muna addu'a Allah ya ƙara tsare mana mutuncin su ya ƙara tsare mana addinin su to a yau ma Amina Bala Zakari Amina Bala Zakari ta aiko Bala da gudun kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin Allah ya saka wa Amina Zakari da alkhairi Allah ya mata albarka ya dukiyar ta albarka idan tana da zuriya Allah ya musu albarka in babu Allah ya bata masu albarka idan akwai mai gida Allah ka kara mai gida ta albarka idan babu Allah ya bata mai albarka daga nan akwai sarkin kabi haka ne ya aiko barayi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka sakawa mai martaba sarki da alkhairi Allah ka ƙara da wasu albarka ka ƙara dukiyar da albarka akwai garba Adamu da Isa Ibrahim da Tukur Abdullahi su ba waɗannan bayan Allah sun aiko bara da gudun barko jira dubu ɗari ɗari Allah ka yi dukiyar su albarka Allah ka tsare su da baƙin ciki Allah ka tsare su da muguji da bugun gari da bakan kaddara mu da su duka da mai martaba duka Allah ya samu kuma mu aljanna da dausa ta tashar kiyama akwai Abdullahi Adamu da Usman Turaini da Abba Yusuf da Umar Salisu da Asma'u Yahaya sun aiko barayi gudun bokuri naira dubu hamsin hamsin. Jumla naira dubu ɗari biyu da hamsin. Allah ka musu albarka ka yau duke su albarka.
Amin ya rabu.
Allah ka wuzuri a su albarka.
Amin.
Allah ka gafarta wa magabatansu.
Amin.
Allah ka buɗa masu ƙofofin arzikin ja.
Amin.
Da mu da su Allah ka sa muna cikin ceton annabi Muhammad.
Sallallahu Sallallahu alaihi wa sallam ana tashi har kiyama. Wasu bayan Allah su shida sun aiko barayi gudun bokuri naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da ashirin su shida ya Allah waɗanda mutane su shida Allah ka san su duka Allah ka kwashe su ka zuba su ka daular Amin.
wasu bayan Allah sun tara sun haifo mara gudun barkuri naira dubu goma goma jumla dubu sai Allah ka musu albarka Allah ka dukkan su albarka Allah ka tsare su daga talauci ka bude musu gobobin arziki masu naira ɗari har zuwa ɗari biyar har zuwa dubu biyar sun haifo mara gudun barkuri naira dubu ɗari da saba'in da takwas da naira ɗari biyar Allah ka yi musu albarka ka dukkan su albarka Allah ka tsare su daga talauci ka bude musu gobobin arziki Amin.
mutanen masallaci yau sun haifo da naira dubu talatin da hudu da naira ɗari shida da hamsin ya Allah duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa taro da sisi aka haɗa wannan kuɗi Allah ka sa mai makwabtaka da annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam da ta dauki ran ta shigar kiyama Amin.
jumla abin da aka tara da gudunmuwa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ashirin da uku da naira ɗari da hamsin naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari uku da ashirin da uku da naira ɗari da hamsin Masha Allah.
Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya duke ku albarka Amin.
ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimako marayu Allah ya tsare ku daga kowane sharri ku tausaya wa marayu Allah ya tausaya wa ayyan ku da za su zama marayu ku taimaka wa marayu da tausaya musu Allah ya dauke sarki ya tausaya wa Najeriya Amin.
da da halin sarki da su Amin.
Ya Allah, duk wanda suka mutu a cikin wannan hadari masu imani Allah ka sa shahada suka yi. Allah ka karbi shahadar su. Waɗanda kuma aka kama su ake tsare da su. Allah ka sako mana su.
Amin.
Allah ka sako mana su.
Amin.
Su kuma su yi wannan ta'addanci ma su ruwa ne Allah ka shirye da su. Yana ilimin shirin da bai ta kasa su duba. akwai alfa radio ghana duk shekara suna kwamar wannan tafsiri Ta.
wanda suke sakawa a kasar ghana da kewaye ana kallo akan mita 104.9 mita ɗari da hudu da ɗigo tara ba mu taɓa bin su kwandala saboda kuma rigo da tasiri da suke yi ba suna yi ne don Allah da kuma yaɗa dawa da yaɗa sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka musu da alheri amin
ba za mu manta da taziya ta ɗanmu da rashin ya garin gombe shi da usama ahmad musa mahaifinsa ahmad musa babban malami ne mahaifin alkur'ani mai girma sannan babban limami ne na masallacin juma'a shi kansa yaron mahaifin alkur'ani ne yanzu haka yana karatu a jami'ar madina yana aji uku ana gaba a kammala ka zo a cikin saha ta a cikin saha ta dawa a ci gaba da gugurmaya da isar da sako to kuma sai Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa ya Allah wannan dana mu Allah ya gafarta masa Allah ka lulluɓe shi da rahama kuma su iyaye musamman shi babban shehu malami Hafiz Ahmad Musa muna gabatar musu da ta'aziyya daga wannan majalisi na Umar dan Kaddam da yan uwa da dangi baki daya Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya lulluɓe shi da rahama da su da mu kuma Allah ya bamu ladan hakuri na akawun na kwamitin marayu shine 0004553753 zan maimaita 300455723 banki jai na yadda Chibus Offers and Less Privilege Foundation Abuja Allah ya muku albarka baki daya na ina muka kwana da rama
التائبون الحابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين malamai suka ce duk wanda bai samu shahada ba a aya ta baya an yi magana kan jihadi na inna allahi ishtara min almu'minina إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز wannan العظيم aya da aka gama karanta mana wacce ita ce aya da muka kwana a jiya نعم aya ce da ta gwada mana falalar shahada نعم falalar jihadi to wanda bai samu falalar jihadi ba balle samu mai balle samu shahada to sai Allah ya kirga abubuwa guda tara wai da abubuwa guda tara malamai suka ce idan ka cika su to kai ma daidai kake da wanda ya je jihadi ya samu shahada kai ma ka samu mai ladar jihadi da ladar shahada na
Allah ka samu da cikin masu samu ya rabbal alamin to sai dai shahada darajar da za da yawa shi shahidi lokacin da jininsa zai da kasa Allah zai ce duk da ya taba yin na gafarta masa zai samu Allah bai da laifi ko kwana daya Allah ya yi sanar da jininsa zai da kasa Allah zai ce masa tukai fitinar kamari da azabarsa na ɗauke maka baka zai riga kwanciya a cikin kabarinsa kamar yadda ango yake kwanciya a ɗakin amarya a daren farko Allahu akbar hankalinsa a kwance san da jinin sa zai daga ƙasa Allah zai ce ba zaka kuma duk firgici na ranar tashin alƙiyama na dauke maka wannan ma Allahu akbar
sannan ake ta firgita ina cikin firgici ana rashin biya ne ka ɗauki mutumin da ya dafa Allah zai ce a ɗaura masa aure da ‘yan mata saba'in na aljanna ba mata aljanna guda ɗaya ba ‘yan mata rawa saba'in saba'in kai ka san mata aljanna guda ɗaya kuwa mata aljanna ɗaya auro ta kasar tashin hankali da ke ciki saba'in babban magana yayin da jininsa zai riga a ƙasa Allah zai ce ‘yan uwansa danginsa guda arba'in a musu rangwamen azaba saboda an samu shiriri guda ɗaya a famili nasu. Kamar kawun ka ne zama minista, ai kana sa da ɗaya ka canza saƙon hura a wannan shekara. Allah ka gafarta mana. Wasu abubuwa ne wa'innan guda tara. abu na farko sai Allah ce at-ta'ibuna masu tuba tuba babbar magana ce a cikin addinin musulunci shi za za ku ga alƙur'ani mai girma yana yawan magana a kan tuba saboda muhimmancinta da za ku zauna ba ma yin zunubi gaba daya mu zama kamar mala'iku ba ma ba mu zulmi ko kwana da cikin mu to da Allah zai share mu gaba ɗaya daga duniya da ya kwashe mu ya kawo wadanda wata ran za su yi zulmi don su tuba su nufi kafararsa Allah ya yafe musu saboda sunansa na al-gafuru at-tawwabu ya ci gaba da tabbatarwa Allah
domin sunansa ne al-gafuru na'am in ba mai laifi ya za ya gafara sunansa ne at-tawwabu ya karɓar duba idan sai an samu wanda ya mai ya aikata laifin ya tuba kenan abin da ake bukata mu rikici tuba mu rikici su yi fani ita tuba don ka yi su yi fani shi kadai bai zama tuba ba bai zama bai tuba ba na'am shi ƙarin neman gafa ne wajen ubangiji إذا كنت رأيتك بشرطة
وجه التوبة الندم على ما فات
ألا يعود إلى الذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها tuba abu na farko shi ne ka yi nadama bisa kuskuren da ka aikata ba yanzu za ka samu wani tsohon mazinaci criminal san da ke matashi ba su da ba a yi ba an yi da bazawara an yi da budurwa an yi da arniya an yi da har da mata aure ba wacce ba su da ita ba yanzu kuma an girma ana cewa an an tuba amma duk suna ka zana ta ne ke kai mutumin wallahi ka ga da zan san da muna matasa mun shiga ba in shiga da bai ba yana ba da dama cikin dariya da murna da farin ciki wannan yayi da dama akan abin da ya aikata a baya bai yi da dama ba da yayi da dama kalmar shi idan aka ambata sai ya ji gaban sa ya faɗi saboda ya tuba ya taba saba wa Allah har yanzu bai da karanti Allah ya yafe ko bai yafe ba masu da kuwa gari da ake nufi da aka taba ana ba fata na'am
magabata mutum zai yi sabo ne shekara guda duk dare sai ya yi wa Allah sujada ya yi kuka ya roƙi Allah ya gafarta wannan zunubi kwana dare an tambaye ɗaya daga cikin magabata wai kuma kwa zunubi ne safa da ba sa zunubi ne ya ce suna yi ya ce walakin nan iman fi qulubihim ka amsalil jibal sai da duka kuskuren da suke su zubi imani a cikin zukatansu kamar manyan manyan duwatsun da zama kana take gare su wannan imani shi yasa suke ganin zunubi da girma mai imani yana ganin zunubinsa kamar wani katon dutse ne da aka daga a saman shi za su ko dutse ya faɗo kai shi zai iya bacci ba zai iya ba munafiki kuma yana ganin zunubinsa kamar wani guda da da yake kan yawo a gaban sa haka wanda bai sa hannu ya kare ba haka yake kallon zurbe shi daga sanda zaka saba wa Allah kuma ka dauki ba komai bane ba matsala ba shi baka ji bakin ciki ba baka ji nadama ba baka ji dana sani ba to tuba shar'in da bai ci gaba saboda shar'in shi ne annadamu alama alama fa bayan ka yi nadama abu na biyu wanniyatu Allah ya kuda ila zambi shi ma mai tsaya a cikin umri ka kudunta niyya tsakaninka da Allah wannan zulmin da kai baka ƙara maimaita shi haka ba duniya na'am ta rayuwa wata rana har da niyyar taka shi dai ya sake samun rinjaye a kanka ya sake saka ƙara aikatawa amma dai kai san da kai tuba tsakaninka da Allah a zuciyarka ka kudurce wa Allah kuma da gaske kake har mutu ba za ka ƙara ba to ranar taron lafiya ta sake kwasa ka ta sake aikatawa Allah sai ci gaba da karo ta kofar tuba ce to har yanzu akwai damar ta tuba ba wai har yanzu da ma'ana ta san da kace ka tuba kana kana da ka samu chance wani shi ake ce tuba ne buzuru buzuru ya ce ya tuba ba zai ƙarfi ya kazar mutane ba har sai ga wata kaza mai gashi wake-wake za ta wuce sai ce an rayu tuwa banda mai wake-wake tuwa ta koma ruwa tuwa ta koma ruwa tuwa ta koma ruwa abu na uku bayan kayi da dama kayi da ciki kayi da yamma ka kana fama wa ayyar suka da ma'asiya wannan laifin da kake aikata kuma ka bashi fi sa'atiha a nan take sanda ke tuba in ka da mota da bisan biha idan da kana cuɗanye da laifin ne sai tuba ta zo mata eh yiya kake sha sai ake wa'azi sai tuba ta zo maka kace ya Allah na tuba karka ce to amma bari ƙara sa wannan gobe tuba ba tuba wa ayya to san hasiya da fi sa'atiha nan take in kana mata bisan biya shi yasa ka samu kifin min bani Isra'il matashi ne ga wadata shedan ya masa kutubo ya kama neman mata ran da wata mata ta zo zai zira da ita ya fahimci matar nan a firgici take an kukkule kofa an sake labule da ya matsa kusa ita zai kama ta sai da likita yana kansarwa ƙarshe ta ke ba masu da tsage ne ba ta ke kawo miki ta ce wallahi tun da zo duniya ba ta bai zina ba ba abin da ya sa na kawo kai na sai yiwuwa da ma yiwuwa ta wuce ni kaɗai da sauƙi ina da yara ƙanana da ko na jure su ba su iya jure yiwuwa ba kai kuma za ka yi nuna masa kai zina da shi wannan da ya kila samu amma tun da na zo duniya ba ta bai zina ba sannan magana ta kuku na koyi na ba a ganin mu ba haka bane Allah ya dace da kofar sama ba ta ruwa wannan magana sai Allah ya jefa ibada ya zuce shi ya gube ta shi ya sa kansa ya ce ke ma sa kai ta saka ya ce je ki abinci ta ce ga kuɗaɗen da kama da ya ce na baki sun kyauta bari ba na ƙara miki ya sake ɗaya wasu gudu ya ƙara masa ya ce je ki kayan mutunci ni ba wallahi na tuba saboda wannan wa'azin da kika mun ban kare da har mutu ba duniya mata ta kama hanya ta bi ashe kwanan sa ya kare bai sani ba cikin daren mala'ika mutuwa ya gane da shi a da idan mutum ya mutu in dan aljanna ne sai Allah ya turo mala'ika rubuta a kofar gidansa in dan wutar da shi Allah ya turo malaika ya rubuta a kofar gidansa da ka mutu sai Allah ya turo malaiku sai suke rubutu a kofar gidansu gobar gidan shi inna allaha ghafara li kif wa ja'alahu min ahli janna Allah ya gafarta wa kifu kuma ya sanya shi yana tana mutane suke ta mamaki wannan mutumin da muka sani mai manna ashe ya yi mai ya tuba wannan tuba ita ta kankar zubansa ta kai shi aljanna dukkan muna masu laifi ne kuwa da laifin ne ke aikatawa mu kankan da shi tuba zuwa ta Allah Allah zai gafarta mana duk girman laifi bai hana ita tuba Allah ya taimaka والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إذا تبغى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وأنستغفر ربكم ثم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ويستغفر ربكم ثم
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أنا أنا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك فقلت بمؤمنين
استغفر ربكم إنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان كان غفارا غفارا نحن بمسلم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
wai na yi duk maganar siyasa tuba ku dubi girman shirka ku dubi girman kisan kai ku dubi bala'in da ke cikin zina wanda Allah ce ya kai ka tare daga cikin su ka je bakanka cikin bala'i da zunubi amma duk da haka Allah ya ce sai dai wanda ya tuba matuƙa kana da rai kana da saurin dama tuba idan ka aikata wayannan manyan manyan laifuka ka tuba taubatan nasuha taubatan khalifa na to muna na ayyukan da kai ma an tsoje bari ya tsara su ba Allah zai ce a mai da su kyawawa a sa mata a cikin mizanin ka da kyawawan ayyuka الله babban da Allah ba zai yi wannan الله أكبر
يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
ku tuba zuwa ga Allah wato taubatar nasuha wato tubar da ba za ka taɓa kuma kowa cikin zunubi ba kamar yadda aka matso madara daga hantsar dabba ta ne aka tatso nuna a cikin koko za a iya mai da shi ba zai yi ba Bahaushe ya ce ka tu- ya ce tuba zaren buru, an san buru, idan ka samo buru ka zaro shi, za ka yi mai da shi inda ya fito? Ba za ka iya ba. Jariri na ka haifo shi, ga shi ya fito duniya, za a yi mai da shi inda ya fito? To haka ake so in ka fitar da shi zunubi karka da ka sake komawa. Annabi ne na Allah yake cewa ya ku mutane na, ku nemi gafarar ubangiji ku sannan ku tuba zuwa gare shi zai ba ku ruwan sama mai albarka sannan zai ƙara muku ƙarfi a kan ƙarfi da kuke da shi ku kuna neman ƙarfin siyasa ƙarfin tattalin arziki ƙarfin wadata ƙarfi na ilimi ƙarfi na tsarin kiwon lafiya to duk tuba ta kan sa Allah shi wuri muku wannan Allah ka gafarta ma to abu na farko shi da tuba a ta'in ba ya tuba ba sai kuma Allah ce abidin a ta'ibunan abiduna masu ƙoƙarin ibada masu ƙoƙarin mai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يعبدونني لا يشركون بي شيئا mutum da yake bukatar shi da bautar Allah ba da kuma isa. Kuma ka kada ita Allah da mai da bautar.
نعم
Idan aka ce ibada suna ne ke tattaro dukkan abin da Allah yake so ya dare shi.
نعم
Allah yana son Allah ya yake ta zama mai ta zama ibada. Allah yana son ya son Qur'ani ya yarda da shi. Ya zama mai ibada. Allah yana son bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi. Ya zama mai ibada. Allah yana son bai gaskiya cikin kasuwanci ya yarda da ai haka. Ya zama mai ibada Allah yana so mu dauki alƙawari mu cika ya zama mai ya zama ibada Allah yana so mai aure mu hayyafa ya zama mai Ibada.
ita ibada suna ne da ya tattaro dukkan wani abin da Allah yake so kuma ya da shi Na'am.
an gane me yake to ibada ba a sarrafa wannan ga kowa sai ga wa Sai da Allah.
sai ga Allah madaukakin sarki Allah ta farko da ta fara ba da umarni a Qur'ani shine kare ta Allah da bauta ko ta Allah shi kare shine umarni da farko da zuwa Qur'ani shine ayat da Allah mai karanta mana yanzu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum Allazi sallallahu allazi khalaqakum wal ladina min qablikum ta'allakum.
la'allakum tattaqun shine umarni da farko da zaka samu a Qur'ani mai girma Na'am.
ya ku sai bani ku bauta wa ubangiji ku kada ta shi bauta allazi khalaqakum wanda ya halice ku wanda zai bai kamar ku da wanda suke gabace ku la'allakum tattaqun domin ku zama masu takwa Allahumma ja'alna minal muttaqin Amin.
kamar yadda hadi na farko da ya zo a Qur'ani mai girma shine hadi na farko shine hadi akan shirka Na'am.
Qur'ani yace ba za ta ta'budu lillahi andada فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
hadi na farko da ta fara da shi shine wannan. ka sa wa Allah madaukakin sarki kishiya ya ku bayan Allah a wajen bautar Allah ana so mu zama masu himma masu ne Himma.
himma a wajen bautar Allah kada mu zama rangaye yanzu wani daban da ya azumin nafila in dai ba ramadan ya zama sai dai da Allah yi. wani za ka ce maka ramadan ya wuce shafa'i da wuturi kuma sai dai ba da ya haɗu da shi ba ma maka rike abin da ya ke ba wani ya fi da zakka saraka sai da ne wani abin da yake ba shi wahala sa da sabuta duka waɗannan ibada ne da kada mu yi wasa da su نعم
Allah ka ba mu iko tsarewa يا أرحم shi ne atta'ibuna al'abiduna الحامدون sai Allah shi kuma alhamidu da masu godiya godiya ga Allah abu ne da yake da girma sosai نعم
godiya ga wa godiya ga Allah masu sarki ita ma bangare ne na bauta wani abu da zai ba ku sha'awa saboda muhimmancin godiya ga Allah Allah ya bude surori wajen guda shida da godiya ga shi نعم sura ta farko suratul fatiha
الحمد لله رب العالمين الرحمن da الرحيم mai sura ta fara alhamdulillah dukkan godiya da yabo ya tabbata gawa ga Allah rabbil alamin ubangiji talikai kullu ma shi wa la fa huwa alam duk abin da ba Allah bai yana cikin alam Allah ne ubangiji Allah ba sura ta biyu suratul anam الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور aha ثم الذين كفروا بربهم يعدلون wannan ce alhamdulillah dukkan godiya da tsoron ga Allah sai ka roƙe masa ga Allah alladhi khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci sama ya halicci kasa Allah bai iko ce ba ha da da yanzu da wani mutum ya zuci shi gina da mun san wanda da sai gina ba shi gina ba ko wannan kuwa
duk wani abin da ba kai kai shi ba sai zo kace kai kai shi sai wani ya zo ya ce kariya kai ƙwarai shi wanda yana nan yana jira to Allah yake shi ya nake sammai shi ya nake kasa har yau an gagara samu a duniya duniyar mutane ko ta aljanu ko ta mala'iku da wani yanzu ya ce ana ba kai kai ba dai ko an samu ba a samu ba kenan wannan ya nuna waye Allah shi ya yi da ba shi ya yi ba da wanda ya yi ya zo ya ce ba haka ba ne ƙwarai kuwa na yanzu ya daga kafana in ka ce karya nake yau ka je kama da sanarwa gidan rai lokacin kai da shugaban kasar Najeriya. Ina za a kwana? Je kama da sanarwa ka ce kai ne ministan Abuja. Wai, za ka haɗu da wuce. Wuce ne ko wuce. to Allah ya ce shi da ya halicci sama ya halicci kasa har yau ana son da zai daga yasa ya ce ya Allah ba kai bane ni ne lalle Allah shi ne Allah wanda ala sunu ma tuwan don kuma shi ya sanya tufai sannan ya sanya mai ya sanya kasi amma duk da haka wallazi da kafaru bi rabbihim ya'dilun ثم الذين كفروا ثم الذي da kafaru بربهم da يعدلون rabin ya adadu duk da haka sai ga kafari kuma suna ɗauko wasu suna gwama su da ubangiji
نعم
abin da ke zama daidai da Allah ba haushi
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ana zama sura ta gaba akwai sosun ta hausu الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا alhamdulillah illazi أنزل على anzala ala abdihi maza الكتاب
duk sanda Allah ya gode wa kansa kuma sai ya faɗi dalilin gode wa kansa yanzu ana gurin mai dalilin da ya sa Allah ya gode wa kansa nan alhamdulillah godiya da tabbata ga Allah allazi arsala ala abdihi alkitaba wanda shi ya saukar wa bawansa da mai da littafi نعم wani littafi alqur'ani mai girma bai bace cikin sura alqur'ani mai girma akwai mai akwai alkitab Allah ke أمم.
أنا ربع سورة السبعين
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير الحمد لله
الذي له ما في له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة نعم الله أكبر ولا أبو سي الله wato duk kira da gaba yake kira da ubangiji godiya ta tabbata ga Allah wanda lahu ma fi samawati wa fil ardi abin da ke cikin samai da abin da ke nan duniya ƙasa da gaba daya lahu bi kayan shi ne. duk barkan sa ne mulkan wa harkan wa abidan na'am
duk duniya ba ta irin wannan mallaka sai Allah ko ƙwarai ko babu mulkan sai ka mallake ta Mm.
mulkan kana da ita a ina kana da wata har yanzu mata ka za ka ce mata ta ce ni na mallake ta na mu zo kan karshe ka dace ta a ina a cikin dai wata ce a ban da wata sai za ka tana mata surutu indi ne yawa sai ta ji ba za ta yi daurewa ba sakarar banza sakarar ta tana daurewa sai sai shi ne ce ke da fako ɗage talatin da biyu zai ki zama wani ta fata na shi ya yana za ki kiyi shi kuke gyara shi sai sai ta fara cewa ba daidai ba
fara samun don kare wa mutane surutu sai ta fara cewa ba daidai ba to ka zai aure a kashe kasa ne haka wallahi karka da karbarin ka yace eh ba zai ke ba ba ba- to to sai wa shirin yake sai shi duk inda ka fasa ka komi
akrama wallahi sai ta fara cewa ni dai na ce ba dai ni ba
wato ya ce na gani na cikin sewa Allah ya gafarta mana ya arhamar rahimin
ana da mana ga kusa tufadi الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع Alhamdulillah fadar shamawa tura. Godiya ta tabbata ga Allah da ya kago hadisin sabai. Kuma ya kago hadisin sabai. A kuma mace da kana da kawo da kuma ya kashi san da kake da. Gwamnati da kafin san da kake da. Ta ce kika shi ya hadita.
na'am Amma wata jira asalin samfurin ba shi ya fara kullo da sabon samfurin ba. Akwai wanda ya taɓa yin halitta ya gani sai ya kwaikwayi fasahar wancan shi ma sai ya yi. Ya yi halitta ko bai halitta ba. To amma fadirin samawati wal ard ba bai taɓa bai taɓa gani a wajen wani ba ba taɓa yin samfurin ba ya gani ya kwaikwaya shi ya kirkiro samfurin shi da sakar da ba ta tabbata Allah ba shi ba ta
bayan Allah ku rike Allah daga ran da ka gane ka rike Allah ya ishe ka ka gama da kowa a duniya wallahi ba zai gane gudu maka ido daga ran da ka rike wani Allah kuma sai ka mutu da baki ciki ka rike shi shi kare ka dogara da shi shi kare a to sai ka dogara da gwamnati jihar akwai matsala ko babu akwai matsaloli kai ba babu na jihar ku ba sai ka dogara da shugaban kasa ai yana gaba da gwamna ko Mm.
to sai ka shiga matsala a kasar rasha me zai yi masa an wuce jure zuciya mai shi shi ba sai dai kamun kamun ba abin da zai yi
ƙwarai kuwa
sai ka shiga matsala a Amerika. Me zai iya maka? Babu abin da zai iya maka sai dai kamun kama shi yau. Saboda nan ba cunin da shi ne sarari bai da fawa aure. To shi ne bambancin sanar Allah. Amma shi Allah rabbul mashriqi wal maghrib
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا shi Allah rabbul mashriqi wal maghribi na'am tun daga mahuda rana har mafaɗa rana gaba ɗaya kirin ta shine bisa da inda yake da fawa a ina ne tun da aka je ka shiga maza ka yi kawo mata haka cewa rabbul mashriq wal maghribi Mm.
mun gane wane ne Allah yasa sai Allah ya ce la ilaha illa hu ba abu bauta da gaskiya sai shi in kana so ka dogara da wani tofa ta kisu wakila ga wanda zaka rike nan ka dogara da shi ka- ka fita daga cikin matsala duk wanda ka dogara da shi akwai sanda bala'i zai same ka a wurin da ba iya ma komai ah to sai da ka shiga jirgin sama jirgin sama ya tashi sararin samaniya kafa dubu saba'in da bakwai sai ya samu matsala jirgin a sararin samaniya mai shugaban kasa ku zai iya fata
ba abin da zai yi yana da bawa can kafa dubu ne zai iya maka sai wa sai Allah shi an gashi kan yana da bawa gobe da bawa a cikin yana da bawa a zan dudu a zai ta da wuce kan ya fada sai fito kifi ya buɗe baki ya fada cikin bakin kifi kifin ya haɗe kotu ya samu noma ɗaya kuma kifi ya sake dutsewa ya koma karkashin teku ya fanta fada ba turawa ita ya gaji a nan
sai Allah وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ya abin ya faru in detail wa inda yunus da minal mursalina وإن يونس لمن المرسلين muje gaba إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى ال... إلى أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
ita ja mu indice mark yana fada kan daga mahurkutu kibi ya da shi kuma kibi ya karkashin teku ya kwanci abun shi Allah ce falau da annahu kana min al-muslimin ba domin annabi Yusuf kamin wannan incident da ya faru Yunus yawa annabi Yunus kamin wannan incident ya faru ba domin ya kasance min al-musabbihin cikin masu tasbihi ba lallabe sa fi baɗan hida Allah ya fashi ya ci gaba da zama cikin cikin kifi na ila yau masu har zuwa ranar tashin har kiyama to amma na shi cikin kifin nan da ba cin mai ambaton Allah ne sai nuna daga yadda aka fada sai fara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya shiga da addu'a Allah ke sassa jabana da fushi muka an samu shi wa najaynahu min al-gammi muka kuma kubutar da shi daga bakin cikin da shi ciki yace kar ku dauka shi kadai ne in ya kira mu cikin yanayi mai tsanani za mu kawo masa agaji wa kazalika nunjil mu'min haka muke tsayar da duk wanda ya yi imani da mu insha Allah mu dauke su yana addu'a yana addu'a malaiku suka rika jin murya annabi Yusuf da ta kashe ta sai suka rika magana da ubangiji ya rabu sautin ma'aruf fi makanin gari ga wata murya sananniya da ta saba ambaton ta ya Allah amma yanzu mun ji muryar a wani bakon wuri inda ba nan take ba daga wani bakon wuri yanzu muke ji muryar ba daga inda da muke ji muryar ba Allah ya ce ba wa da ne Yunus mun ja layi ne dan tsallaka haka shine muke so mu gwada masa cewa fa shi ma bawa ne mala'iku suka ce ya Allah ba za ka ansa masa ba ka gafarta masa saboda ayyukan kwarai da yake tun ya baya kame ya shiga wannan hatsari mala'iku na neman shafa'a Allah ya ce to shikenan na yafe masa na gafarta mashi kai GPA ina baka umarni ka taso da karkashin teku ka je bakin gaba inda wurin yashi ne mai dan danshi danshi saboda fatar jikinsa ta sassa ne ka amaye da shi a wurin kawai kifi ya ta wurin ya yi ama annabi Yunus sai ga annabi Yunus ya faɗo a wurin kuma Allah ya tsirar masa da wata itaciya Ya babbe.
mai kama da kankana Allah ce rika shan ruwanta cikin gajeren lokaci ya rikwa da fatarsa komi da komai dawo Allah ce to dama mun tura ka wa'azi ne ba mu baka izini ka bar garin ba ka bar garin shi ne da shinka ko ma garin ka ci gaba da yin wa'azi da garin ya kama hanya kun ji rabbul mashriqi Wal magharibi.
wal maghrib daga nan da ka gane wannan sirrin a to sai ka dogara da alhaji mu dauka dan gwace kawo ka ne ba sai abu babu da matsala ko ko bowa ka ce mu bamu da matsala ko da alhaji babba ko ko ka dogara da alama ma'amar suleiman Gaje to mu na tare da sarki kira An ka hawala.
saboda haka da da duk wa'annan da na lissafa za su dawo ba a duniya ko a kuran da za su mutu da wanda suka mutu kuma sai ka je wajen wa duk wanda a kuran da zai mutu kanka dogara da shi Gaskiya.
wallahi ka kama shiririta in sai ka dogara Allah sai ce maka wata wakal Allah وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا sai ka dogara ka dogara ga alhayyul ladhi la yamutu rayayye wanda bai mutuwa wane ne rayayye wanda bai mutuwa الله mu dauka ka dogara da yana buhari alhayyul ladhi la yamutu ne Na.
yana ina yanzu ya kuma zuwa ga ubangiji Allah ka gafarta mishi Amin.
mu dauka ka dogara da shehu shagari yana ina An alayara.
mu dauka ka dogara da sani abacha yana ina ko ka dogara ga yana duwa yana ina kai in za ka dogara ka dogara ga alhayyun da zina ya mutu rayayyen da bai mutuwa a tsoron da ka sha ka abada yana nan wane ne rayayyen da bai mutuwa Allah.
to ku dogara ga Allah ku rika Na.
ana rama Akaramuka Allah.
akwai surorin da kuma su da godiyar Allah suka kare ba da godiyar Allah aka bude su ba Na.
ko Na.
da gaskiya akwai surorin Isra'il wa qul alhamdulillahi allazi وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakiz walad kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai rikida ba to me zai dada amma da dai su bai taimake ka in ka mutu mai gurbe ka to duka guda biyu ne nake samu Allah sai ka bai da bukata da me zai dishi ana rama Akaramuka Allah.
aya ta suratul zumar Na.
وترى الملائكة حافين الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
ta da zama na ba ta sata ansa guda biyu sai kuma sai ka kawo maka kuma guda biyu sai ka taɓa ka wata satar ansa Na.
sura ta قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
to ya shi jarabawa
Ya mutu.
kullum shi kan karaka to zuwa yake samu Alhamdulillah.
ya samu 50% to garo daya a wata kusa ta aka fuska سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
in hada da 50 yana da 75% saboda akwai waɗanda suka raba da tiket suka ɗan haska ya hamdu da su ɗan haska suka yi ba a yi su gaban shi ba amma da suka ɗan haska wasu ba su ɗaya su hau ce da tsaya yanzu da masu haska da ɗan rama da ta ya wani ɗaya da godiya ga Allah إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إنه كان توابا ba shi da ba su riga ta yi ata kalmar da kare ka shi ne ke shi zero a kare kusan a kare kusan a kare juna shi ne a sa'i juna a sa'i juna a sa'i juna juna su ake cewa sa'i juna malamai su yi magana guda hudu na magana guda nawa guda hudu wasu malamai suka ce a sa'i juna su ne asa'imun na masu azumi masu yin azumi su ne asa'ihuna wasu malamin ka ce asa'ihun su ne masu tafiya neman ilimi na ɗalibai masu tafiya ne neman ilimi neman ilimi su ba sun zama mai su ba sun zama asa'ihuna saboda tafiya da suke yi domin su je su koyo ilimin addini da zai zai taimakewa ya taimaki al'umma su ba sa yin gudun. Wurin suka ce a ba da wanda ke neman irin gaba ba da malaman da ke yawo suna karanta ba. Su ba su shiga cikin mai su ba su shiga cikin sa yi gona. Akwai kauli da hudu wanda Allah da shi ba za mu sanar da gudu shi daga baya. To me yasa masu azumi amma malamin suka ce masu azumi shine mafi rinjaye. saboda an samu wannan fasarar daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'ihuna hum as-sa'im as-sa'ihuna sune masu ne shi yasa da Allah yace bai ba annabi mata yace asarabuhu inda laka kunna عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا ana kira su ga sa'i hatim sa'i hatim masu yawan azumi ne na shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa nan take malaika Jibril ya zo ya ce ya Rasulullah dawo da ita ba irin Hafsa ke sakewa ba ta wuce me yasa fa innaha sawwama sawwama mai yawan azumi ce mai yawan bai Allah ta ce ko gai sa'i hatim shi yasa aka ce mata manzo Allah masu menene masu azumi ne malamin su ce wannan ayat ta rubuta duniya ba wadanda suke matan annabi da akwai su da an canja su don an yi fita da kuma azwajar kairan min kuna Allah ya ce zai canja masa matan da suka fi su ya kusa Allah ya canja musu to da akwai da Allah ya canja musu to shi Allah ya ilimin sa yanzu sun fi kowace mata da kai a duniya shi sa bai canja su ba na shi za su zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba garba karatu ya kwashe mu na dauka za mu yi kai karshen aya na aya tana da daɗi tana da sakonni da yawa na kuma ga ɗan gane kato. Ɗan gane kato, mun gaba tambaya goma. To, ta sha ne za mu tashi? To, bari faɗa muku wata magana guda a kan ɗan gane kato, kafin mu tashi. Wato, ɗan gane kato ta ƙare mashi. Wallahi ta ƙare.
insha Allah mun gane cewa mun gane zurfin ruwa akwai akwai tarko da muka ɗaga na ilimi ya fada
نعم tarko na mai علمي na ilimi kuma sai ya fada daga nan mun gane shi ƙasar jahili duk lokacin da muke tambaya kan nan ƙala ƙato mun gane shi da bango sai ya shiru kamar baya duniya ko ba zai taɓa yin magana ba sai nan da kowa da rama ya ja wata aya ayar ya samu kuskure sai ya bar abin da ake tattaunawa akan abin da aka tambaye shi sai da jama'a ku shi yadda aka bata Qur'ani sai zo da kalma ba da rama ya ja ayar ya bar wani ya taɓa jan ayar ne a can baya wata rana ya taɓa mata ya tsallake zalika dinar qayyim wanda aka zo aka yi mu ba shakar da ƙara ƙato ba fita sai sai kar ku manta ai kan baya da ya taba karanta ayar ya tsallake zalika dinul qayyim wajen baki goma sha uku wajen bakake goma sha uku tayyib sai bakake guda biyu suka gano da dan kara kato da maha to ai kafin su yi mana komi ya kamata su fara yi mana godiya da muka gano wacce tsallaken da suka yi daga nan sai ya tsallaka bai ce kome ba. Oh, yanzu wai an aiba a babar ana rama ya kai wani ba a ji zai maimaita kuskuren ko ba zai maimaita ba sai aka dakatar da shi. Dan Allah zai alakar wannan duk dogon surutun da tambayar da muke mashi. To bari mu ji tafsir da aka tsana mashi. Mun yi ɗaya ya shiru, biyu ya shiru, ba abin da zai ce ta. Uku ya shiru, hudu ya shiru sai muka ce bari mu gwada wa duniya jahili ne mun san zamu da ke juji mu ji karar bazar ma da na zo magana kan kina sai na ce kyana sai na faɗe shi da fata na san kira firamare da kina da sani baka san jana su za ka ɗauka kuskure ya kai zai ɗauka ba daidai a karanta ba na san sai ban tu abin da aka yi ya da hujjojin da aka kawo an kure shi bai da kowace hujja
ما دي الجنات أشمت الخير.
الناس to bari mu saba masa inda zai gangaro da gure ya dauka ya zo na gure ya samu inda zai goyi sai na ce janas duk bayanan da muka yi akan jinatsi ya yi da daidai ne tarihi ya yi daidai ne kashe-kashensa daidai ne misalan da muka bayar to ba da kai mahaukaci duk wannan mu faɗe shi daidai sai kan gaban da za mu ce gidan ba daidai wani gurin fara sai ba ka samu da zai balle to jama'a ku ji fa ya maimaita gana sama da sa'a sun ba ƙarya yake yi babba bai ta babba bai ta sau ashirin ma balle sama da sa'a hamsin sai ka ga ta kuskure ba ki ba ba ba ba ما da جنات nan ake cewa kenan ake faɗi an yi ranar ta ji ɗan firamar da keke yanzu mun gano ya yi makarantu shi ɗaya ya faɗa na wata haka ne wani farraka ta bai da bani isra'ila bai na da bani jina na yanar ya maka ana cewa jana sai hankalin sai tashi yanzu ya samu inda zai yi magana ko da har yi kudu biyar mai kaga ko ne ba saboda ya san mai da kowace hujja to amma yanzu wata mira ga kuskuren wata da larabci a yi bari ya zo ya kare kare a gane fa har yanzu yana nan bai mutu ba kun gane karatun ba inda ake cewa jana sai jira to kafin ba mai magana na gama da bai su masa su suka shinkafar uwar shafi'u wasan uwar shafi'u da aka yi mata su suka shinkafa da ta sussuki shinkafa da kwanson da kwaye da sai suka zama gari da aka yi su suka aka zo shi kan kakar da bai za a sheke da su suka shinkafar uwar shafi'u zaga masa suka ce masa kai saurara primary level shi ne ake cewa zina idan ka je advanced level nan ne za ka gane ana iya cewa jinas ana iya cewa jana
amma dai ni ma gaskiya masa garabto tsallaka jana ni wani ya ba ka tako kuma ba tarko ba yanzu mun gano ya karatu
ban kawai na iya gani ne.
ba
ashe ba malami ba ashe dan primary ne ke tawalar da mutane wallahi
in ka yi sai ka ce mu fara maka a wani littafi da aka rubuta janafi in ka yi zaka tambaye mu da zuwa kyashi ba zai fara magana nan ba Ah, to shi da fara kai ka kai ce jinafin da ka faɗa ba shi da fara aure sannan ga kalmar da ake kaddarawa ka kaddara ta a baya dan ka ke kaddara dan ke yaudari jama'a sannan muka faɗa maka wannan jumlar ba a jinas da iri ta duk kaga ga an san wannan takarkarin ta ilimi da ke cikin harkar ya tabbata ƙarya kake yi kenan har yanzu muna bin gaba shi sai ka kawo mana aya inda aka ambaci wayannan watanni sai kitabillah ba wannan tunan ake cewa kitabillah ba duk da shalar din da ilimi ya gagara cewa komai akan goda Ina dauka da gaba wannan surutun zai ce to kuma da na faɗi kaza kaza ga wasu ayoyin da na dogara da su da na mana baya hujjata ga shi ta tabbata wai babu sai da ce to kaji ba da rama kaji ba da rama to da ba da rama ya tuka tsallake ya tuka tsallake dinin kai Allah ya tona ka boko dan dan ta tsire dan a haka ma zo muku ta tsire mata gudu zan zo da mata muku ta tsire zo na ba bai ta daga to amma yan ta tsire ne zan za mu zo sanda za mu suka yan ta tsire insha Allah amma yanzu mun tabbatar da yan kare kato ne yan malaka dan ba kuma jahilcin sa ya tabbata wa abin da nake mamaki wai wannan kungurmin jahi da yau shi ne ke iya fitowa wai na rashin kunya wai tare da manyan malamai irin su da sanadi jallim irin su da jaro irin su imam abdallah abdul wahab imam ahlus sunna wal jama'a da irin wa'in da manya-manyan ba da ba. Amma tambaya ɗari ga gagar aza ko kwana ɗaya ne dai. To ga shi kun ɗaga tarko ya fata. Mun gado zurfin da mutum jahili ne. Kuma ba shi jahili bane zai mana magana ta ilimi akan abin da muka ambata. Yau muna faɗa muku rusaɗin jarabawa da muka masa ba ta cikin tambaya ba ne ta jina da jana ya ci wane mu ita ma ya faɗi me ya samu bai zauna ba ma zero bai sai da fitowa eh ya ka gani gona ma ya rubuta amana rasuli ba wa jira ilahi rabbi wal mu'minin sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka